الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الصلاة على المنبر babin da ya zo na hukuncin yin sallah a kan mimbari ya halatta ko bai halatta ba za mu ci ko? قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا عامر بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو, ر... أب... أبو حازم سألوا سهل بن سعد سكة تنبي سهل بن سعد من أي شيء المنبر منبر منذ الله لم أككيره فقال ما بقي بالناس أعلم مني با وند ba wanda ya fi duk sauran mutane da kenan ba wanda ya fi ni sanin wannan abu kuwa min asilil gaba daga itacen gaba ne gaba wani wuri ne daga madina zuwa wajen mil tara amilahu fulanu maula fulana wani mutum ne wanda yake bawon wata mace ce li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina umila da aka gyara da aka gama gyara mimbarin sai manzon Allah ya hau kan mimbarin wa wudi'a fastaqbala alqibla sai manzon Allah ya hau mimbarin ya fuskanci alqibla kabbara wa kama an-nasu khalfahu yayi kabbara kuma mutane suka tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqara waraka manzo Allah sai karatu sai ruku'i faraka annasu khalfahu sai mutane da ke bayansa duk suka yi ruku'i thumma rafa'a thumma raja'a alqahqara da manzo Allah ya dago daga ruku'i sai jawo daga baya ya dawo baya baya dama mimbarin ai ba babba bane kaman mataki biyu ne fasajada al-ardi sai manzo Allah ya sujada a kasa ba kan mimbarin ba sun ma'ada ilal mimbari sannan sake komawa akan mimbari din sun makara'a sun maraka sun marfa rasahu sun maraja alƙaƙara hatta sajada bil ardi fa haza sha'anu haka aka yi aka ce mimbarin ba daga shi aka yi da yawa ba bai fi abin nan guda biyu ba yanzu Allah ce tsaya yi karatu ya yi karatu shi kenan sai jawo daga baya sai ya sujada sai tashi هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان ابن أيينة وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم يعقوب ابن عبد الرحمن يفدى أبو حازم يتي فلما فرغ أقبل على الناس فقال لما زو الله يدد صلى شيء فسكنت متاني سيتي يا أيها الناس يا كوتار متاني إنما صنعت هذا lita'atammu wa lita'allamu salati abin da yasa nayi muku haka don ku koyi kusan yadda nayi sallah kan minbari kuma ku koya na haune kuma minbarin ba babba ba sama aka yi shi ba bai fi daya biyu ba to amma duk da shi sai jawo baya saboda baya son ya juyo ya ba alkibla baya sallah ta kuma zaman wani abin nan kenan ko to والأصل الطرفاء والغابة الغيضة وجمعها غابات وغاب قلت ما لن يتي في هذا الحديث فوائد وأن حديث ينا فائدة تدم أبو بواد يوا منها أن الإمام إذا كان أرفع من الماموم في الموقف لا يكره يتي فائدة تفرقه in liman ya yi sama da mamu yana sama da mamu kaɗan iska ce babu laifi ba a maki ba yana da kyau kenan ya halatta kenan saboda mai ga manzon Allah ya yi ko? wabihi ƙala ahmadu wa ƙariha ƙaumin zalika waɗansu mutane malamai kuma suka ce a'a bai kamata ba- baya yiwuwa liman ya hau ya je sama akan mamu a'a sai dai su da mamu suna sama ko suna kasa limaru ya anna huzaifa me yasa aka faɗi wannan sai ce ai an rawaito daga sayyidina huzaifa tulimani radiyallahu anhu amma nasa bil madaini ala dukkani yayi ma mutane limanci al madain akan addukani akan wanda oruri da aka dan daga shi kadan fa akhadahu abu mas'ud bi qamisihi fajabazahu abu abu mas'udin sai kama shi jawo shi duk mai za ka hau sama kai mutane sallah bai ce mishi komai ba da jawo shi yayi falan ba faraga min salatihi qala da aka yi da sallah sai ce alam ta'lam annahum kanu yunhauna an zalik kai baka san ana hana mutane su yi sallah liman na sama da amamu ba qala bala kad zakartu hina madattani yace eh na tuna lokacin da ka jawo ni sai na tuna wa min fa to, lokacin da ka jawo da sai na tuna mana ba sa da sun ga an saba ba sunna ko menene ba sa iya yin hakuri su ma eh hakurin su shine in ka tafi akan sunna amma kana saba ma sunna sai suna ganin a'a sai sun ai gyara tukunna a cigaba da sallah tukunna a cigaba da ibada an fahimta to shi kuma wanda ya kuskure din yana tunawa shikenan ba wai tsoron ka yake ji ba kwarjinin sunnar manzo Allah yake kwarjinin manzo Allah yake shari'a manzo shi yake kallo shine sai ya ya mika wuya kowa ne wa min fawaid hadith sahal anna al-amal al-qalila la yubtilu sala wa in kana qasdan yace yana cikin abinda hadisin ke fahimtar da mu shine aiki dan kadan baya bata sallah koda da gangan da manufa kai saboda mai faqad sahal amru bi daf'il marri wa qatl hayyati wal aqrabi yace ai shari'a ta ce mun kana mutun na sallah maciji zai wuce zai kashe shi ko a- kunama ko wani abin nan duk ai aika ne amma an yi da manufa kuma aka yi amma waɗannan ba su bata sallah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين yace mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa biyu ne ai ba wai nesa bane wannan ya kai hawa nawa kuma mimbar manzon Allah hawa biyu ne kana taka kana na biyu mimbarin ya kare kenan fa nuzuluhu wa su'uduhu khutwatani ai hawa da sauka duka khutwa ne taki biyu ne wa zalika fi haddil qilla yace ai abu in bai wuce biyu ba ai yana cikin haddin qilla kaɗan ne bai yawa ba an fahimta wa inna ma nazala al-qahqara li alla yuwalli al-ka'aba zahrahu yace abin da yasa ya sauko ta baya saboda kar ya juya ya zama ya ba al-qibla baya kenan an fahimta to wannan mas'alar da suka yi kenan abin da misali kenan muna da hujja dalili da ke cewa an yi aiki cikin sallah sallah bata bace ba eh eh yana dauke wa umama yana dauke da umama shi yasa imamu shaukani da yazo yana sallah rawanin shakwanci sai ya gyara ya gyara ya gyara da aka yi sallah sai ce al'imama bi umama wai mai kiran al'imama bi umama eh imama na rawanin umama eh amma idza qara ayata sajdati fil khutbah to aka ce in za ka yi kenan ko to in ka karkara cikin hutubar juma'a sai ka karanta aya wacce take akwai sujada a ciki za ka iya wucewa don sujadan ba waj- ba- ba dole ba ce to amma in za ka yi sujadan ya za ka yi ya za ka yi za ka iya juya ta baya ka sauko waje da nesa sama da kasa sai ka yi yaya amma idza qara'a ayatas sajdati fil khutbati وأراد النزول للسجود جاز ونزل مقبلا على الناس wannan ya halatta ka sauko kana kallon mutane ko da ka ba alkibla ba yake an fahimta wa fa'alahu umar ibn al-khattab yace haka sayyidina umar yayi wa in lam yanzil wa marra fi khutbatihi jaza inda shafi'i in kana ka karanta aya ayar da akwai sujada a ciki ba dole bane kai sujada an kauce shikenan sujada ka- eh, karatu ka tayi hurba tayi sallah tayi wa qala ashabur ra'i yanzilu wa yasjudu wa qala malik la yanzilu wa yamurru fi khutbatihi imam malik yace ba shi ya sauka bai ci gaba da khutbar sa eh, in zai sauka ne matsala za ta faru don me ya za ka yi amma in ya ci gaba da khutbar sa ya wuce ya fi sauki ba jayayya an fahimta Mm. باب المساجد في البيوت وتنظيفها المساجد جمع مسجد باب يزور مسلاتي في البيوت أجداجي وتنظيفها da kuma tsabtace inda ake sallah mana a tsabtace masallaci da inda ake sallah sawa'an masallaci ne ko musalla ne ko menene tunda ibada ake yi sallah ce a tsabtace masallaci abinda aka sani kenan an fahimta za mu koya saboda akwai wata mata baka ce sahabiya ce aikinta shi ne tana tafiya ne cikin masallacin annabi in ta gatsi abu ta tsince ta gatsi abu ne abin nan shi kenan ta kummul masjidi ba wai sharewa take haka da a'a in ta ga abu shi ta dauka in ta ga abu shi ta dauka in ka ta abu shi ta dauka sai wata rana ta rasu cikin dare su ba su san darajarta ba sai suka je suka yi mata komai suka binne ta manzo Allah yana lura da kowa kuma manzo Allah baya rainawa da kowa aiki ka sai shi zai fishe ka aiki ka ko rashin aiki ka sai manzo Allah ya ce ina wannan matar nan da take kaza kaza suka ce ai manzo Allah ai tara su jiya da daddare ba ma son mu tashe ka ne mu bata ma kaza kaza sai muka je muka binne ta sai ce dulluni ala qabriha ina kuka binne ta a nuna min inda aka binne ta sai aka yaya sai manzo Allah ya yi me ya je ma'urin kabarin ta ya mata addu'a darajar tsabtace masallaci an fahimta? قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ابن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الكسائي الباباني قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال حدثني محمود بن الربيع يتي محمود بن الربيع يمين يفتا مني زعم أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم محمود بن الربيع يكي yana riya cewa ya gane manzon Allah kuma ya gane wani lokacin da manzon Allah ya zo gidansu ya ɗebi ruwa ya sa bakin shi mai albarka ya fesa masa a fuskarsa yana ɗan shekara biyar ya ce ya gane wa'annan duka ya san wannan ya hankalci wa'annan duka baki ɗaya da shi malaman hadisi ke kafa hujja in ɗan shekara biyar ya ce ya rawaito hadisi za a iya karba liqissati mahmud bin labidi mafhum qala me yace yace سمعت عثمان بن مالك الأنصاري ناجي عثمان بن مالك الأنصاري الأنصاري متم مدينة سمعت إتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم سألنا أين تكم قبيلا بني سالم يقول ناجي شيرا فدر شيوا كنت أصلي لقومي بني سالم na kasance ina yi mutane na mutum na unguwa na kauyenmu unguwanmu ina yi musu sallah su ne bani salim fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu wata rana sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni qad qad ankartu basari ya manzon Allah idona idanu idona idanu na fasu na min duhu duhu ba da gani sosai wa inna suyula tahulu bayni wa bayna masjid qaumi kuma makwararan ruwa in ayi ruwa yana hana ni ruwa zai cika yana kwarara sai ya hana ni zuwa masallacin unguwanmu liman ne kuma an fahimta ko falawajintu annaka ji'ta fa sallaita fi baiti makanan attakhidhuhu masjidan ya manzo Allah ina ma da zaka zo gidana ka shiga gidana kai sallah wani wuri inda kai sallar nan na riki wajen wajen sallah ta kenan sallah da ke an fahimta ya manzon Allah yanzu ba na gani sosai ina wuce tsawo ma da iya tsallaka ruwa akwai makwararar ruwa a wajen ina ma da za ka zo gidana ya manzon Allah cikin faɗin gidan ka ɗauki wani wuri ka yi sallah a ciki inda ka yi sallah a wajen to nan zan ɗauka wajen sallah da ke faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam af'alu insha Allah zan yi haka insha Allah zai maka insha Allah qala yace faqada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar ma'ahu bada mashtadda an-nahar sai suka zo bayan rana ta yi tsanani fassa azaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya zo bai shiga ba shiga ya yi ba fa shi yake gayyaci manzo Allah kuma manzo Allah shi ne manzo Allah amma sai da ya nemi izini fa azimtu lahu sai na bashi izini sai da ya nemi izini na bashi izini falam yajlis hatta qala da manzo Allah ya shigo bai zauna gidan ba sai ce aina tuhibbu an usalliya min baitika ina kake so na je na yi ma sallah aina tuhibbu an usalli laka fi baitika min baitika ina kake son nayi sallah nan ko ina ko ina ko ina fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai na nuna ga inda nake son ayi sallah in dauki riki wajen wajen sallata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya je tsaya wajen ya fuskanci gabas za a yi sallah kenan wasafafna khalfahu muka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma sallama wa sallamna hina sallama mana fa salla wa sallama sai salla muka bi shi da ya sallame mu ma muka sallame an gama salla kenan ko to wannan wajen ya za a kira shi kenan yanzu me ya za a kira shi me masallaci menene masallaci ina wani masallaci a shi zai fada suka ce abinda ake cewa masallaci da ka ce wannan ka gina aka yi sallaci ka sadaukar da shi da Allah to ya fita cikin mulkinka da ya ce wajen ya zama masallaci da ya fita mulkinsa kenan duk da cewa cikin gidansu sai zama me ɗaya musalla ina ma na musalla wajen sallah a to masallaci ba wajen sallah ba ne fahabasnahu ala kharizin suni alahu da aka yi da sallah shi muka ce a manzo Allah a zauna ga an shirya abinci ai sai da aka shirya abinci ya manzo Allah zaka zo gidan mu haka manzo Allah ka zo kai sallah ka tafi sai an shirya abinci a zauna a jira fasami bihi ahlud dari addaru na mutanen unguwar duka sai suka ji manzo Allah ya zo gidana wannan ya tsallako wannan ya sheko wannan nan da nan gida ya cika فصابوا حتى امتلأ البيت فقال رجل sai wani mutum ya ce aina malik ibn al-dukhsham dukhsham duk inda aka zauna sai kaji an samu wata matsala ta dan adam da wahala ya a same shi kowa 100 bisa 100 yace aina malik ibn dukhsham ibn dukhsham qala rajul ina wani kaza qala rajul minna zalika rajulun munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu ai wannan munafiki ne baya son Allah da manzansa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala taqulunahu yaqulu la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah ba za ku ce mishi da ai yana fadar la ilaha illa Allah kuma dan Allah yake yi shi wanda aka ce munafiki baya son Allah da manzansa din ai yana fadar kalma kuma dan Allah yake yi manzon Allah ya mishi shaida eh mai manzon Allah ya ce ala taqulu law yaqulu la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah wa ya tabbatar da wannan eh yabtaghi bi zalika wajha Allah qala amma nahnu fanara wajhahu wa hadithahu ila al munafiqina amma mu muna ganin shi kamar arna arna haka ya fi mu'amala da munafikai ya fi karkata zuwa munafikai فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فذاك فدا مسا أينا فدر لا إله إلا الله كما دن الله يكي an fahimta yanzu wannan babban shaida manzo Allah ke musu qala bala uriya ya rasulullahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce lam yuwafiya abdun yawmal qiyamati wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah illa harrama Allah alayhi an-nar duk wanda yazo lahira yana fadar la ilaha illa Allah saboda Allah wuta ta haramta gare shi qala mahmud mahmud bin labid sai ce fa haddathu qauman fihim abu ayyub al-ansari صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية فأنكر ذلك علي في ربا da wannan labari a wannan bawan Allah sai aka she wane ya musunta min ya zaka ce kaza kaza kaza kaza kaza wa qala ma azunnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma qulta qaddu ai ba na tsammanin manzon Allah ba a zunnu ba na zaton manzon Allah ya faɗi haka har abada fakabbara zalika fakabbura zalika kabura fakabbura zalika alayya kabir kabura akwai kabira akwai kabura kabira shekara kenan kabura abu ya girma kenan kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna faka bura alai shi abin yayi min girma sai abin yayi ban mamaki na ji nauyin wannan magana faka bura zalika alayya sai na ji ni na ga ina manzo Allah ya faɗa kuma na faɗa sun ce a'a manzo Allah ba zai faɗa haka ba faja'altu lillahi alayya an in sallamani Allah hatta aqula min gazwati an as'ala anha itbara bin malik in wajadtu sai na alkawari in Allah ya dawo da ni lafiya ibban bin malikin nan da muke wajen da yake wajen aka yi wannan al'amarin sai na saki tambayarsa a kara jin tabbas da dahil fa ahalattu min iliya abi hajji ma'ana muka dawo kuma ya nafa lokacin haji na dau harama za na aikin haji na taho daga iliya au umratin ko umra hatta qadamtul madina har sai da na biyo madina na shigo madina fa ataitu bani salimin sai na zo wajen kabilan bani salim فإذا إتبان بن مالك شيخ كبير سيغا إتبان بن مالك يا سوفا كما شيني الإمام متاننسا قد ذهب بصره وهو إمام قومه بايا غني كما شيني الإمام فلما سلم من صلاته ده سلم نسا من سنة صلى ده سلم صلى سينا چيمي جئته فسلمت عليه سينا زورا غنشيش أكرمك الله كذا كذا كذا كذا wa akhbartuhu man ana na bashi labari wane ne ni ni ne kaza kaza kaza da aka hadu kaza kaza kaza ya bashi labari tun da yace sai na zo da na zo na same shi ya tsufa baya gani ashe sai da aka dauki lokaci kenan tukunne samu yayi wannan tafiyar amma wannan abin na cikin ransa sai sa sai tuna mishi ka tuna kaza kaza kaza kaza kaza fa haddathani bi ina so ka bani wannan labari shi ce sai ba labari kama haddasa ne bihi awwala marra ya sake faɗa min kamar yadda faɗa farko ba abinda aka canza a ciki qala zuhriyu walakin la nadri akana hadha qabla an yanzila mujibatul fara'id fi alqur'ani fa inna allaha awjaba ala ahli hadhihi alkalima allati dhakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'id fi kitabihi to ba mu sani ba wannan abin ya kasance ne lokacin ba farranta ayoyin su farillai ba fadar kalmar kada ita ce ta ta isa ko ko bayan an saukar da farillan sallah azumi zakka da wayannan baki daya fa nahnu nakhafu an yakuna al-amru kad sara ilaiha saboda muna shakkan cewa al'amari ya ya komo kan waɗannan abubuwan da aka fadar kalma kaɗai ba ba zai wadatu ba sai ka tsayar da sallah ka yi azumi ka ba da zakka ka yi haji waɗannan duk baki ɗaya da da babu waɗannan kafar kalmar ta wadatar amma tun da aka wajabta waɗannan kafar kalmar kaɗai ta wadatar ba za ta wadatar ba sai ka yi aiwatar da waɗannan faman istata an la yughtarra fala yaghtar duk wanda baya son a wanda baya son makanshi hasara kar ya rodi kanshi da fadar kalmar kaɗai yana fadar la ilaha illallah amma baya sallah ba azumi ba zakka ba hajji zai samu wannan darajar ba zai samu wannan darajar ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه من ترك عن, عن, عن الزهري يقول ال يقال الخزيرة بالخاء والزاء الموجبتين من النخالة لك شيء خزيرة أبو كينا أكا أكا تفسر أكا كاو غاري أكا زباتي والحريرة غير الموجبتين من اللبن khazira gari aka kawo aka sa cikin ruwa harira daga mana nono aka dama min labadi wadda kake a hada nono da gari a hada kaman kai kace fura da nono kenan wa fi hadith umar dhurri wa ana akhiru za akhiru laka yaqulu dhurri ad-daqiqa li attakhidha laka harira anika a barbada a gari sai na hada maka harira mana sai a yi maka kokunu kokunu kokoko ko fira ko wani abu wa kala al-kutaibi al-khaziratu lahamun yuqta'u sigara abin da ake ce ma al-khazira nama ake yanyanka kan kanana kan kanana wa yusabbu alaihi ma'un kasirun sa'an na azuba ruwa da yawa fa idza nadija zurra alaihi daqiq in ya tabassa shi aka kawo gari a zuba an yi fatin nama kenan ba fate kenan fate kenan ko amma na nama ko fa idza lam yakun fihi lahmun fa hiya asida amma in aka tafasa ruwa aka kawo gari aka sa aka tuka aka yi menene ba nama a ciki sunan shi tuwo shine asida munafiki ne agri وقد جاء في حديث أم سليم أنها جعلت له خطيفة والخطيفة لبن يضر عليه دقيق أبنى أكي تبا خطيفة نونو ني أكي بربدا مشي غاري أتشي أكا كاو نونو أكا غاري أكا بربدا أتشي يا زمو ميكينا ko fura ko kunun menene ko kunun menene fa yutbahu فيلعقها الناس ويختتفونها وأن يديبها يشاء وأن يديبها يشاء قوله فسمع به أهل الدار يريد أهل المحلة يعني نفبا جدا يكي نفي ومتعنى أبوه كما قال خير دور الأنصار بنو النجار وكما جاء أم أمر ببناء المساجد في الدور ya ce a gina masallatai fi duri ba yana nufin cikin gidaje ba ne unguwanni yuridul mahallati fiha adur ومنه قوله سأريكم دار الفاسقين أم فهمت؟ وفيه استهباب تأخي الصلاة تأخي الصلاة في مواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي حديث أن نونا شوى أنا ينا دفلنا عند منظور الله يصلى كجي كي صلى وجه سبب البركة منظور الله يزون وجه كويا تبا وجه كويا يا في وجه قال موسى بن عقبة رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق Musa bin Uku bai ce na ga Salimu don Abdullahi dan Umar yana tafiya hanyar makari ko hanyar mene in ya kai wani wuri shi ya sallah ya kai wani wuri shi ya sallah fa yusalli fiha wa yuhaddithu anna abahu kana yusalli fiha sai ce ai ubana Abdullahi dan Umar nan yayi sallah a wajen wa annahu ra'a annabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilka al-amkina yace ya ga manzon Allah ya sallah ana cikin tafiya ya kai wani wuri sai ce to a tsaya nan ayi sallah sai tsaya ayi sallah wajen ko da shi kadai ne ko shi da wane ne saboda ya sun taba wucewa manzon Allah ya sallah wajen in suka tafi suka tafi sai ya je wani wuri ya tsuguna ko da baya jin fitsari sai ya tashi me ya faru mun wuce da manzon Allah dan ya je ya tsuguna ya tashi me وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته وفيه ga matsalar mu ta zuku an al-mawdu allazi ittakhadhahu fi baytihi musalla la yakhruju an mulkihi inda aka ce manzo Allah ya salla din ya dauke shi ne musalla wajen salla to yana cikin mallakarsa wa fi anna nahaya an itari rajuli makanan yusalli fihi inma huwa fil masajid duna al-buyut ya ce an hada mutum kada zai ya lizimci waje daya nan yake sallah kullum aka ce cikin masallatai kenan ba gida ba in gidanka ne ko in ka zabi waje daya ma babu laifi to me amfanin cewa ya wurin ya rike shi ne musalla saboda da ya ce nan ya zama masallaci to ya fita mulkin sa kenan ya zama dakin wa qultu yace وقد احتج محمد بن اسماعيل على صحه سماع الصغير بقول محمود بن ربيع ابن الربيع yace imam al-bukhari ya ce yaro kankani dan shekara biyar in ya rawaito hadisi in yana hankalta za a karba saboda qissan mahmud ibn rabi' qala aqaltu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn khams sinin yace na gane na hankalci manzo Allah ya fesa min ruwa daga bakin shi mai albarka zuwa fuskata a gidanmu da yazo ina dan shekara biyar dan shekara biyar ya girma ai ya manta abubuwan da ya shekara biyar kenan amma shi ce wannan na cikin kokolwarsa min dalwin qawluhu majjaha ai sabbaha wala yakunu majjan hatta yuba'id bihi ba za a ce majjan ba shi yana nesa ya fesa masa an fahimta to in ka in ka kama wuri ka ce musalla to musalla mallakan ka ne amma ce masallaci to ya fita cikin mulkin ka ke قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت أن أن عائشة الله كرمت داتتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور منذ الله أتي أجينا مسلاتي أنقوة وأن تنظف وتطيب aka ce hadisin mursali ne amma akwai inda akwai labaran da ke cewa a gina masallatai a unguwanni ya za a yi yanzu in ya zama na unguwa duka masallaci ɗaya ne sai can inda yake to waɗanda ke nesa ba za su samu zuwa ba to kowa da unguwan shi ya danganci karfin imanin mutane in waɗansu kiwuya ke tare da su amma in masallacin na kusa da gidan shi ne zai fito a yi sallah da shi ko ورواه عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا قال أبو عيسى وهذا الصف ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة منقطعا قال سفيان تبنى المساجد في الدور يعني في القبائل أتكي أنقواني هل فهمت؟ وفي الحديث دليل على أن المكان لا وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية wai wuri baya zamowa masallaci don an ambace shi hatta yusabbilahu sahibuhu har sai mai shi ya ce wannan ya zama fi sabilillahi an fahimta walau sara masjidan lazala anhu mulkul malik don in an ce masallaci ne to shi kenan ya fita cikin mallakan mamallakin wajen kenan ya zama masallaci ɗakin Allah kenan da kai da kowa duk ɗaya ne kenan قال أخبرنا المطهر ابن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه أصحابه manzo Allah ya kasance a cikin masallaci yana tare da sahabbansa iz jaa arabiyun sai wani balarabin karkara sai ya zo fabala fil masjidi sai bawali a cikin masallaci fil masjidi a cikin wannan masallaci fa qala ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mah mah iska tsawata mishi ba haka bane ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzrimu la tuzrimu mutum yana bawali a cikin masallaci masallaci na biyu a duniya karshen masallacin da karshen annabi a karshen madinan da aka yi na yazo yana bawali a tsawata mishi manzo Allah ce a kada ku cutar da shi kada ku yanke masa bawalin sa eh thumma da'ahu sai da ya gama sai kira shi sai da ya gama aka kyale shi ya gama sai aka ce a ɗauko ruwa bokiti ɗaya a zuba aka ɗebo ruwa aka zuba yana kallo sa'annan sai manzo Allah kira shi ce inna hadhihi almasajida la tasluhu li shay'in min alqazari wal bawli wal khala'i ai wannan masallaci bai dace ai bawli a ciki ba ai da jasa a zuba datti a ciki ba wa inna ma hiya liqira'ati alqur'ani wa dhikrillahi was salati ai wannan an gina su ne don karatun alkur'ani da ambaton Allah da sallah da shi kai tafiyarka sun da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma'in fasadnahu fasabbahu aw fasadnahu fasadnahu alaihi ya zuba akai hadha hadithun sahihun akhrajahu muslim ko kyakkyawan koyarwar manzon Allah kyakkyawan tarbiyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam eh عن زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن إكرمة عن إكرمة بن عمار قوله لا تسرموه أو أي لا تقتأوا عليه بوله لا تسرموه kada ku yanke masa baulinsa ku datse masa baulinsa ku bari yayi ya gama tunda abinda ba a son ya faru sai a iya kokari kar ya faru amma in ya riga ya faru fa sai a sai a wace hanya za a bi a magance ba za a ƙara na bata al'amari ba an fahimta da zai yi fisari ya ce a kai karka yi fisari don ka tashi ka je can amma ya riga ya zo ya fara fisarin yana yi to duk wani abin da za a yi za a dagula matsalar ke sai matsala ce ku kyale shi sai da ya ya gama fisarin ya matsu ne fisarin ya matse shi ne sai da ya ya gama sai ce ya kai mutumin abin nan waɗannan wajeje ba an yi su ne don bauli ba an yi su ne don sallah da karatun alkurani da ambatu an fahimta duk inda aka ga mutum ya haka tashi hankali za a yi mishi amma kaga manzo Allah ya warware matsalar da tashi hankali ko da kwanciyar hankali da kwanciyar hankali koyarwar manzon Allah kenan ba a taba bin koyarwar manzon Allah al'amari ya rikice ba fa in kaga al'amari ya daburce ya rikice ba mutane a sun sa son zuciyarsu a ciki an fahimta sun sa son zuciyarsu a ciki da a ce ana bin koyarwar manzon Allah da da hankali ba da zuciya ba da al'amura da sun tafi akwai bambanci ko ba bambanci in kana son abu soyayya kashi biyu ne akwai so na zuciya son zuciya da akwai so na hankali wanne ne yafi wanne ne yafi na zuciya ai ba fada ake yi ba ga mutum ya yi fusari yanzu an gyara don mutum ya yi magana ya yi kuskure shi ya yi fada ga mutum ya yi fusari yanzu an gyara don mutum ya faɗi kuskure shi ya yi fada da shi mai bambanci tsakanin soyayya na hankali da na zuciya son zuciya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yace ya manzo Allah la anta ahabbu ilayya ya manzo Allah na fi son ka da komai ce raina sai manzo Allah ya saki cewa ba za ka samu ima mutum ba zai samu imani ba sai ya so ni fiye da kaza kaza kaza yace ya manzo Allah ina fi son ka da komai amma har yanzu sai zuciyata sai manzo Allah ya ce hatta al'ana ya Umar sai manzo Allah ya sake fada to da sayyidina Umar ya ji sai ya tunane sai to wannan soyayya ba soyayya ce ta zuciya ba fa soyayya ce ta hankali eh in soyayya ce ta zuciya kafi son ranka da komai ba haka bane ba kafi son ranka da komai kafi son zaki da daci amma yaro ba shi da lafiya saboda kana son shi karkata da zuciya sai ka jika sukari kwano dai ka ba shi sha kai mishi wanka da shi sai ka ɗebo mai ya aka yi turabin kwano sai ka kawo magani mai ɗaci kana ba shi yana mai kana mai to so ke na hankali ba soyayya ta zuciya ba son zuciya a yin aka bi son zuciya komai abin da yake an fahimta to shi yasa kai da kanka kana son magani kana son lemun zaki son lemun zaki da zuciyarka son magani da hankalinka saboda mai magani shi zai ma amfani a lokacin da baka da lafiya an fahimta don haka addini komai kana son kana mai da shi hankali sai kana aunawa ne da sai na umar je auna ce to wannan soyayya ne ba soyayya ta karkatan dan adam bane don gashi manzo Allah ya saki maimaitawa ya ce wannan soyayya ce ta hankali so ne na hankali a saboda abinda manzo Allah abinda Allah ke so kenan abinda manzo Allah ke so kenan ko ka gane ko ba gane ba ko yana da dadi ko ba dadi sai ka yi me sai ka karba to so na hankali an fahimta babu salati fi marabidil ghanami wa a'tanil ibli babin da ya zo na yin sallah a garkin tumakai da garkin dabbobi rakunma قال أخبرنا أحمد بن عبد الواهي المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو التياهي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم منذ الله يكسن شيء كافي أجينا مسلاتي ينا صلى غرك جماعة كلا أواكي wannan babu damuwa ba dama har ba da aka gina masallaci ma ba hada sallah a wajen ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن هشام ابن ملاسن النميري قال حدثنا حرملة, حرملة الجهيني قال حدثني عمي عبد الملك ابن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراهي الغنم ku yi sallah a garken jimakai da awakai da raguna wala tu sallu fi murahil ibli kada ku yi sallah a cikin garken rakunma wa bi hadha al-isnad ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala muru sabiya bis salati ibn sab'in wadribu alaiha ibn ashirin wai a umarci yara su yi sallah in suna 'yan shekara bakwai in suka cika shekara goma in suna shekara bakwai a ce su yi in suka yi wasanni sakaci ba za a dake su ba sai dai a tsabata amma suka yi shekara goma in suka yi sakaci suka yi wasanni za a dake su وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا في صلاتكم ولو بسهم in za ku yi sallah ko aje sutura ko da da abin nan ne hadha hadithun hasanun wa harmalatuhu harmalatu ibnu abdul aziz ibn rabi ibn sabira ibn ma'abad al-juhani wa ammuhu abdul malik ibn rabi ibn sabira yarwi an abihi an jaddihi sabrata ibn ma'abad kaji duk wahalan da suke yi duk komai sai an fayyace maka a nuna wane da wane da wacce da duk a bayyana sannan duk aikin sai je banza da komai da komai sai dai kai ka tai banza a wuce قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزق الله صلى الله عليه وسلم يتي صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعتان الإبل ويصلى أكركن راغون كما كيد أو كيد راغون كدانا دبوبي أما غركن راكم ما كر أي صلى أتي هذا حديث حسن صحيح وصح أيضا عن جابر بن سمرة والأعطان جمع العطن أبنا كتما أعطان إسين جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد, ليرد غيرها الماء yace yuri ne ake ake tanadar ruwa kusa da rijiya wurin sai abin nan rafin ma kenan saboda su sha ruwa wani ya zo ya sha ruwa wal murah abin da ake cewa al murah kuma al makanu allazi tabitu fihi yuqalu أطنت الإبل فهي آتنة وأواتن إذا بركت عند الهياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى وأعطتها أنا فقلت والنهي عن صلاة hani da aka yi aka ce kar a yi sallah a garken rakunma ɗin in a yi sallah sallah ba ta yi ba ne ko ta yi lima fiha minan nafari wai saboda rakumi na da tawaye yana da shaidanci fala yu'manu an tanhara fatashghala qalbal musalli karkai ta waye sannan mutun ya shagala kuma ya firgice bai san ma cikin sallah yake ba aw tufsira alaihi salatahu falau sallahu al maqadu tahirun tasihu inda aktsari ahli al ilmi amma da zai sallah garkin rakun ma wajen na da tsarki babu najasa wajen in yayi sallah tayi a wajen wa'ansu malamai wa'ansu malamai suka ce ba ta yi ba saboda mai tayi ya ce ai ba najisa a wajen me yasa ba ta yi ba ce ai manzo Allah ya hana ko قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن عبيد الله بن طلحة ابن كريز عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراه الغنم فصلوا إن صلى تكامكو كنا غركن راكم دبوبي كنانا دبوبي راو تماكي أواكي راونا كوي صلى فيها كوي صلى أتكي باب كومي فإنها سكينة وبركة فإنها سكينة وبركة دبوبي كده كنان دبوبي كده وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت to amma in sallah ta riske ku a gare ke rakun mafa fakhruju minha bai ce fala tusallu bai ce fakhruju minha su malamai in suka je za su yi istinbati falatu sallu da bai yake fakhruju duk ɗaya ne ko kuma akwai bambanci me bambanci tsakanin su na ce la tusallu man'un an sala fakhruju a ku fita ku je wani wurin ku yi sallah ihtimal yahtamilu al-man alaysa kadhalik aw al-afdaliyya amma la tusallu man al-batil amma nan sai ce fakhruju minha fasallu ku fita wajen ku yi sallah sai ta yi inda za ku je ku yi sallah ya fi yin sallah a nan ne amma baya hana cewa sallah nan ta inganta an fahimta fa innaha jinnun min jinnin khulikat wa wa ai rakumi an halice su ne daga suna da shaidanci ala tarawnaha idza nafarat kaifa tashmahu bi anfiha baka ganin ta yi tawaye sai ka ta daga hancinta وقال نافع رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره yace daga Abdullahi dan Umar yana sallah yana kallon rakuminsa wa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu yace ni ma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon rakumi qultu malan yace wa zahaba malik wa ahmad wa ishaq wa abu thawr ila anna salatahu fi a'tan al-ibli la tasihhu qawlan wahidan sallah garken rakunma ba ta ingantuwa kaulan wahidan suka ce li zahirin hadis saboda zahirin hadisin da ya hada wa kana ahmad ya kulu imam ahmad ya ce la ba'asa bis salati fi mawdi'in fihi abwal al ibli yace ai babu laifi mutum yayi sallah a bigi inda akwai bawlin rakum rakumi saboda bawlin rakumi najasa ne ba najasa bane malam ya kun ma'atina matukan bai zama garkin su bane li'annan nahya qad jaa fil ma'atini saboda harin da aka yi a garken ne ba wai inda bolin su ya zaba bane to wannan yake nuna cewa menene mecece illar hani cewa kar ai sallah a garken ba ba, ba saboda najasa bane ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراحل البقر بأسا كالغنم وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه suka ce duk abin da ake cin naman sa ba walin sa ma ba na jasa ba wa amara sabiyya bi salati ibnu sab'in hatta ya atada yace aka umuci yaro karami ya dan shekara bakwai da sallah saboda ya saba yin sallan kafin ya balaga fa idza balaga ashran yudrabu ala tarkiha in ya kai shekara goma in ya sakaci cikin sallah za a ladabtar da shi لأنه يحتمل الضرب في هذا السن في هذه السن wai yanzu ɗan shekara goma zai ɗauki duka a fiye da ɗan shekara bakwai zai jure wa duka fiye da ɗan shekara bakwai wa ya ta milul buluga fiha mai yiwuwa kuma ɗan shekara goma ɗin ya balaga an ji? to an taɓa balaga ɗan shekara goma ya taɓa balaga? eh? ana aka ce ɗan shi ɗa ba ce ya ba bo ya tabbata muluga fiha bil ihtilami wal aidi fi haqqin nisa'i me yiwa ɗa ya kai shekara goma ya balaga amma mace alaman balaganta shine ta yi haila hatta qala ahmad wa ishaq ma taraka al-gulam ba'da al-ashr min as-salati yu'idu imam ahmad yace dan shekara goma isakacin da ya bai sallah ba zai rama lokaci ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
yana yana cikin abin